yana tudu man fatan hulhudura fi amalin falyazkur zar kamal talata marrat aqiba hudurun mustaqbalan wa yalbil jibalu kullu zalika amalu yusbu bil hudur wanda yazo yi wani aiki na ibadu misali ga munan mun aiki to wani wani in kana sallah lokaci ka ta nan duniya in kana wurdi ka ta nan duniya kana salati ka ta nan duniya kana ƙwaya ka ta nan duniya ta nan duniya to kana so Allah ya gyara ibadar naka ta zaman to kaman ka babba kaman kai ta cikin tunanin zatin Allah gaba ɗaya ibadan eh ina so ya zan yi sai ka je jawhara kafa uku jawhara kafa uku shi kenan za ka yi ya ganta kenan sai kuma yace wanda yake kokonto a cikin wurin shi da ya lazumin safi ko lazumin yamma yi wurdi ya ƙari ne koko ya rage ya lazumin sai na kwato shi ya ƙara ne koko ya rage ne koko ya lazumin ya ƙara da kuskure ya zai yi istighfari dari koko ya lazumin sai ya rage da kokonto wato da mantuwa ma'ana wanda ya ƙari da mantuwa a lazumin shi sai jabari istighfari dari wanda ya rage a lazumin shi da mantuwa istighfar da yake da ne zafarin ko an yi kali da mantuwa ko an yi da mantuwa jaran lazumin dai jahar kafa uku ko istighfar kafa dari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai da kana kuma yato wanda ta man fata hushi kafa wal wutur bi hurud wa qadima ba'd al shirk fa khalaq al hima wal yadhkur jarta wal yadhkur jahrata thalath maratan wa huwa qadun wa yanabi sabab fa innahuma yantadirani ويرفع لصلاة اليوم الذي قبلهما أداء صلاة الأذان يرجع لك أقول لك صلى الله عليه وسلم أقول لك صلى الله عليه وسلم أقول لك صلى الله عليه وسلم to wanda ma ya manta da daddare bai shafa idon kari ba har gari ya waye rana ta bullo to lalle ya rama su ya shafa idan ya wutar nan kuma ya rama ya gaura kafa uku wanda ya bari sau da kwanan mishi bai yi ba to ya rama su a goben kuma ya gaura kafa uku ga da ba ta ne wanda ya manta ko ya bacci ko gajiya ta kama shi bai san ta shi da riba har gari ya waye to ana jin shi ba shi da rama ya safi ya rama in ya rama kuma ya zaura kafa uku ya jirgi ita ko nafilan magariba raka biyun nan da ake bayan magariba sai ta sani ya ce wanda bai yi su ba nafilan na ta biyun magariba wanda bai yi ba to kafaran da zai yi shi na tafi kafara mutum na tafi hamsin dan ɗari na fi nan magana ba a yi ba na tafi zai san ta kuce an yi sha'i ta kuce na tafi hamsin a gaya mana shari'a a gaya mana ɗariƙa a gaya mana marufa a yi da mashi da kan iya gaji yana Shef Jani ya ce, Man al'a asma'u ta'ala au kalamu fi na jafatin ya tafi من ألقى أسماؤه تعالى أو كلامه في نجاح يكفر دون da yake wani sunan Allah ko ai Allah ne ta a cikin najasa ne ya a cikin najasa ya yarda ya zama kafi misali a ce ga wani sani ko laya ne na faraki ko na jifa in an yi a jifa cikin shadda da duk wanda ya jifa aya a cikin Allah ko sura ta sunan Allah a cikin shadda ko ya jifa a juji ya zama kafi ko ya tafa a jini ya zama kashi an gane a zafi da tana gane gane gane kiyaye duk wanda ya rubuta sunan Allah ko ayan Allah ya jefa a cikin shadda masai kenan ko ya jefa a jijiyar ne ko ya jefa a jini to ya yi radda ki fata ka kalmar jada kuma ya nemi wani yanzu ki daura musu aure man alqa mawda ala aw kalamu fi fi zakin ya kafur da sajinan 76 man yudfanu ma al mayyit isman ni azai dala aw qur'ana ya kafur lana maita la mahalakan yarji dama wa sadida sai wasu na yi kun an ce musu mutuwa sai a dora laya a wuyan mamatan matattan jirgin su kai haka duk wanda dora laya a wuyan mamaci shi ma ya yarda ya zama kafiri sai don makace ita zai goma da ni daga ba ala ya arada mutace amma in zai tijan man yadfa man yadfun mayyit man yadfun ko man yadfun ma al mayyit isma min asma'i ta'ala aw qur'an yakfur lan mayyita la mahalata yuzu zaman wa sadida yushi addu'a mana da hailan kafa dubu saba'in kabul wallahu nan da da gurfi nan da sauran sarakai nan yushi addu'a mana na saba'in da bakwai shi da ya ce duk wanda zai iya mallakan wata bayawa ya rika sadaka da ita na iya kara ita shi alhamdulillah ba shi dama amma wanda zai zai mallaki baiwa ba zai ka ba ta haƙƙi na kwanciya ba ko kowa sai da ita ko kuma ba wani kyauta kuma da sharaɗin rika saduwa da ita dole samu sadaka shine man ya tasarri man ya mulku amata min gairi an ya tasarra biha aw yuzawwizuha li ghairihi aw yasquha bi hadha sharti fal yahudda subhati ma bayni wa bainahu shay duk wani man ya mulku amata duk wanda zai mallaki baiwa min gairi an ya tasarra biha ba tare da zirga sadaka ne ina kwanta da shi ba duk wanda zai mallaki baiwa ba da ni rika rika saduwa da jabari na tsara na aure aure da wuce har gari ko ba zai kuma da aure da wani bawa ne a cikin bayi ba shi ne ba da ba kuma kuma da aure da wani bawa a cikin bayi ba aure ne ko kuma sai ta da sharadin shi ma jin da sharadin ko sai da ita da sharadin shi ma da ke kan daga ba ta haƙin ta duk wani malaki baiwa ya san ba da saduwa da ita ba kuma ba ya da wani bawa a cikin bayan shi idan ba aure ba kuma ba zai kuma zai kai ta da ni kuma wanda zai ka fara da ba ya ban su to ya ban da ni kana ya ban da ni kana kawai daga kan da shi ba wani abu kawai nan ce subjani su man qaddama wurgal subahi fara la fadara hu bi adna'i fa yukammiluhu wanda yake gabatar wanda ke kadimin lazumin safi sai abin da yake so kamin kama ya cika wanda cikin lazumin takaddimin lazumin safe a ce halarta a takaddimin lazumin safen gobe yau da kada kashi goma dare ya halarta da yi lazumin safen na gobe ina ma da lada hannun ki ɗari biyar sun gaba da shi da safe za ka yi da su gafi ɗari biyar ke daidai da kayi da daren jiya da ya fi to wanda zai zuwa na takaddimin da daddare yau za ka lazumin safen gobe goma baka yi ba sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu baka yi ba sai can wani da ta wuce biyar zuwa su fara lazumin da ne ta kadini kana ci kuma ta yake to sai na ji ka tuka mu kuma sallah subai kuma sai karama mhm man arada an kadu wuce subai falika kumuhu ba da isha'i sa'ata qadarin ma yaqul qalu hum azadun wa yana man nas shi gani ce wanda yake so ga wani man arada an kadu wuce subai wanda yake so ya takadimi wurin subai falika kumuhu ba da isha'i sai takadimin nan bayan sallar isha'i ta karin na karu karu hamsa azadi amma ya kiyasta da sallar isha ya Allah dutu da yau sunan mutum ya karanta Qur'ani da bibiya awa ɗaya kenan zuwa ɗauke daga sallah zuwa awa ɗaya in ta kwanne ka zuwa tare kenan za a yi ta da dini ko goma gari in in daga dai sallar isha zuwa awa ɗaya da ga ya rasa gari na na da tafan gobe in zuwa ne in zuwa tijjani da a wani tafi eh littafin ifadatul ahmadiyya zata ifadatul ahmadiyya littafin su sai yugo su biyani da zalanu shi masa hadin shi da jani da zalanu mm ifadatul ahmadiyya zata na ko ifadatul ahmadiyya da sunan nan littafin su sai yugo su biyani suna ga suna littafin shi da jani duk zata shi gaba daya ka ga kamar amsa ne kamar alif ba ta ta guda ɗaya zan bayan da shi da sauranan kuma rigirgi jirge zai su gani ce wanda ya ga dama ita ce kaɗi milanin safa gobe sai yin sun yau da daddare gwargwaron awa ɗaya kenan gwargwaron lokacin da mutum zai kanta ƙwararri irin shi biyar bai sauri ba na gudu da kuma tsoni gwani ba awa ɗaya kenan kuma ala rama su sai saba sa ƙwararri su biyu biyar ba zai masa awa ɗaya ba na la'akar fa mun ana da an ƙadin hudul akari la'akar sun hu wanda kuma kusa wani zai ilmi lazumin la'asar na gobe da zai da kare yi takadimin la'asar na gobe ba ne ba na gobe ya waye yau da dare da zai da kare yi la'aikatun mu illa idza kana lahu udrun fi zalika lokaci sai dai idan akwai wani hanzari ya san gobe din nan da la'asar lalle a lokacin yana wani waje wajen ba zai yi lazumin ba yana cikin wani hali halin bai lazumin ba misali gobe nan zai aure misali a gobe kuma yana tabbatar da cewa harkokin da za a yi ba zai bari bari ba ko zai ji wani tafiya ko dai wani odin jin ƙarfi dai ko wanda ya sa a lokacin ba zai samu daman yin lazimi ba to wannan to ya halatta sai kadim hulaila sai kadim lazimi lazimi gobe yau da dagara in ba shi dama na ɗari ɗaya sai riga ne ce man lam yaji man yurkur zikir jum'ata fal yadhkur wahdahu min alfin ila sa'ira li'atin min al-hayati yace wanda yake so ke zikirin juma'a shi shi kadai ba jama'a a lokacin ke biya hailala kafa dubu daya zuwa dubu da dari shida zanen ma zuwa dubu da dari takwas wadda ga kuma daga kuma na zance nan mai nauyi na ɗage da bishi da jansu man sarrafu musibatana fal jannatu alaihi haram yake dole da ce wani musiba ya samu sun su jami'a da alhu sai dinga farko na jin daɗi yawa ai ga yana yawa annabi shi shi zan ta aljanna ta haramta a gare duk wanda ke farin ciki da dalili da abin da abin da wani damuwa ta samu da shi tijani duk wanda ke farin ciki da da wani damuwa da ya samu shi tijani to shi zan ta wannan abin ta haramta a gare shi kuma ka kuma ke farin ciki da wani damuwa ta samu manyan manyan sabon shi tijani misali da shi fara da galan mutum ya gura wani abu sane su kaddara ma ya samu da kuma duk farin ciki shi ma ka فالجنة عليه حرام رسول الله أنا بقول لك الله نقول kada ka yi tunanin wai ya kamata wani abu wani bala'i zai saukan musu ko wani ko wani musiba ko hadisi zai saukan musu in saukan ma ba ba ma damuwa sai ka wai kai kana mamuna kana fara ciki yawa ai da yin ya labarin mutumin naka ya labarin wani mutum ai labarin ku ga abin da faru ba ku ga abin da faru ba to mutu janawa jani man ite man sarrafu man sarrafa musibatuna duk wanda wani musiba san wata jaliya shi bai dinga farin ciki na jin daɗi jito fal jannatu alaihi haram Allah ya karanta gare shi sai da zan kai dari da uku sun gane sai man ya hadurul wazifata kullu yawmin la yusab alaihi dambun duk wanda yake zuwa wazifa kullum kullum a cikin jami'i wanda mutum ba a rubuta masa zanubi wannan mutumin ba a rubuta masa zunubi wannan mutumin ba a rubuta zunubi man ya hadu da wazifata kulla yawmin la usub alayhi tambu mhm sai da kaji da hudu sai gane su radalanu wanda ya ce mama yanzu zai lazumin safe ko lazumin yamma ko safari da mama musamman da zai wace wazifa idan zo jan gawhara to kada ya gawharan nan ya tafi kafa 20 yace da mutu zahara ba kan ta tasiri tsarki na ruwa sosai sosai da tufafi mai tsarki da waje mai tsarki zuwa da musallama yana halartowa annabi na zuwa wajen sabon shi suna zuwa wajen ana ji ha wanda yake ma zai wazifa to a wajen wazifa kada ya gauhara sai ka tufafi ishirin wanda yake ma zai wazifa in an zo wazifa ko shi kadai ne za ta zama ne ya na sai ma yi amma kada ya je gauhara ana zuwa gauhara sai ka tufafi ishirin in a cikin zama ne shi ko shiru za ta fati ishirin shi kadai da ma'an ta tafi ishirin wanda ta karɓi wazifa aka wajen wazifa amma bai da alwala sai ya taimama ya bi wazifan ya halarta amma wajen jawhara kada ya jawhara sai ya shiru ta tafi ishirin ishirin an gane ga kuma da sunan ɗari da biyar ga ta nan sai da jani ya ce man halafa bi ɗalaƙi duk wanda ya raɗi Allah cewa ya saki matansa annahu jalibul mustafa sallama cewa ya shigo din nan wallahi ya zauna tare da annabi Muhammad sallama kin da rasul wazifa fa huwa barin fi yaminihi to nan shi wannan ya riga kuma ta cikin rantsuwan shi na dalakun wannan suke bai tabbata ba suke bai tabbata ba abin da ake nufi wanda ya zo zan wazifa sai wazifa aka tayi da ya koma sai alhamdulillah alhamdulillah kana kunna mun da kake ce wallahi alhamdulillah yau ina cikin farin ciki yau ina cikin sa'ada yau ina cikin kamala yau na zauna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko na farin ciki ka alhamdulillah alhamdulillah ko shi kaji ma hukunci ana ga nan da shi billahi allazi la ilaha illa huwa yau annabi ya zo wajifa da shi muka zauna tare da wannan to wallahi in ma annabi ya zo nan ba in ban wanda da shi ba in ban zan da shi ba makan ta so a wurin mutum in ji zama da ban zauna da annabi wallahi mata ta sauko shi da nake wannan matan tana nan bata sauko ba bata sauko ba bata sauko ba kuma annabi na zuwa da zaran an yi zuwa har kafa bakwai a takbir mutum ya rantsa da Allah ya zauna tare da musallama in ko har zai zauna da annabi a wajen wuce wannan to yace ya fi wata sai ku fikin bai tabbata ba don annabi ya riga ya zo din kuma ya zo na kuma da shi yake jawhara in zaka ji ta koda ba a wajen bane ha to ka ji ta babu annabi zai roja annabi ce bazai barbo bazai barbo ba ko kafa dubu ne zaka yi sai in kai ka shiga ta sannan zai suna zai barbo mu je gaba shine na 106 so tijani yace wanda ke nesa da ni yana so ya gani ya yi shawara da ni a kan wani abin da yake so misali za ka tafiya kana so ka mishi jari ya shi wani tafiya na wani yi zan je Lagos na yi wani tafiya ko zan je Sokoto na je ko ko zan aure ni kaza wani auren na yi ko ko zan sayo fili a waje kaza ya shi wannan sai na yi duk dole ba a rinji ta zo maka na so ka shawara da shi tijjani kirjan suke wani ke shawara da ni yana nesa ina nesa ko yana duniya shi ke ke zo sani na lahira kana so ka shawara da shi a yanzu to ya za ka yi eh kana so ka kalli shawara da jami ya ba ka izini wani tafiya jiyan nan a yi ko ba a yi ba sai yan nan a yi ko ba a yi ba auren nan a yi ko ba a yi ba ko kuma amalan nan a yi ko ba a yi ba eh ya za yi yace ma ana dan shawara ne fi amrin wanda yake so yi shawara ne kullum da ya dani walam tumsilhu mulaqati kuma kuma yazo yana sa da ni ba zai yi mishi ba fal sallallahu alaihi wasallama ya ta marata sai salatu sallallahu alaihi wa ya dawo ba gane sallama sai salatu sai Allah kai ladan zuwa ga annabi sallama fal jawab ma ya dauki kalbihi ya saru nasu baina yadayya to wanda ke zai shawara da ni yake so in bashi umarni ba ta ne sai ya kamata ya amsa zaɗin na kuku kai yayi to ya zauna ya sata sa kafa ɗayan a lokacin nan sun kashi kafa ya ɗauka kamar yana gabana ne yana ladabi da jaya in da kafa gari talatin da ni a kai ladan zuwa ga annabi sallama kuma ya lafi da sai ya dukar da kai na tsu ya ɗauka kamar gashi yana gabana ne yake da zarar mutum ya taɓa su sai shi yake da kai to ni na gaya ne ko kuma ka kai to ni na gaya ne فالجواب ما وقع ما يقع في كلمة جو ابن الله يجاب أبو تيجي ني نجي يعني إن كان بكي دارة بكي تجاه الجنة الله قال يسيجي نجمه هو وتبقى جاني كلمة سرهم كان هو تبشو سجاني أبونا أبناتا أبو هنا دواء نانا إذا نكون أي كيف هنا بدي هنا بدي دانك بكي كيف هنا بدي دانك بكي kan mu da suna so ya baka labari ya za ta yi ga hanyar da za ta yi misali ya shi wallahi ne wurji ne wurji sai da ba su da basira misali ya shi wallahi gani ta matsi sai am abin da mu nayi wallahi na da yanda zai nayi ya sai nayi ya ladi ko ne ya gani ne mu guni ne na kana ne wannan ne azumi ya shi a taimakon Allah wani sirri za a bani in ji an samu arziki ya shi a taimaka mu na riƙa ladi ko ko iyali shi misali idan ce kai kar kai ko ma wata kun sunan gobe ka sai da wata fati rigiri har a sai maka kai da ruwa na na kai idan nan to hiya nan ka zo mun ce na rike kaza ko ne kaza ko ko aura duk da abin da yake da ku kare ko kuma kai wa ya so sunan kuma san mata na mace ne sai da fati da rin zai baka sunan ka sai kaza ne shi ke nan ko kun tunanin sami shi ne kaza ne damuwa da suna da yawa kawai ya rage naka kana neman shawara kawai ya kana neman ta ki da shi kake sai baka shawara ga yadda za ka yi shi ke nan mu goya su na san da wani sana'a zan yi na san ba sana'an da zan yi shi da mutum na ga sana'an da zan yi samu kila wanda nan kila wani sana'an da Allah misali ya ce ka ta maka ga mu sana'an da Allah san ya arziki na shi to na san da zan yi zali da ta fata da fada ne to zali gidan an kaza shi ke nan yi sana a kaza ta shige nan ya ga muka sani kenan inda kan fara da zuwa ta da sai ka ta fati fa dari hadiya ga sallama amma kai kan in sosai kai dauka kaman kana gaba da sanin ne ba wa sawa ba wa da na dane ba kuma mun kulawa da waya na cikin sarrafa da halo halo halo halo da wani ma'auran shi ana yi anan sojin auren shi gina haka shi jiya kuma ma igo ka ce ki ka ce rai rai بجري من هذا هلا هلا هلا هلا هلا هلا الجري in kana wannan ko lazim ko irin wannan to na tsawa za ta yi ka ka kuma ka kana gaban ka kana gaban da zan zan sai na dari da bakwai sai da ce man fata ko raka a tanil warid da tani ba da magariba wanda na tana raka a biyu wanda ake bayan sallar magariba ta kucce fal yusalli an sallama hamsin maratan ta fatima wal ya hulu balala wanda aka sallar magariba sai fita bai nafilan ba kamun ya dawo kuma an tsaye da isha'i nafilan ta kucce to ya zai kuma samuna da wasu nafilan kuma ta kucce idan je sai ka tafi da gaji wanda na sanar da ba ku sani yana so ya samu ladan ko za ta fati hamsin wanda kuma saboda kuri ta kuce miki gari ya waye bai ba sai da ke gari ya waye bai ba sai ya sauka garin kuma ya zo har kafa uku girgi na dari fara shi da ke man tarakal wurda ba'da ahadihi lahu yulbi lakari ya sulbi hal halatu din al-ayati duk wanda suke da jami'a kuma sai ta barka ya bar dariƙa ko kuma saji ya dariƙa sannan halaka ta kuka mishi Allah ya yi su dan ji radallahu wanda kuma ya rubuta a dana da jama'a hirdul sayfi ya rubuta ta da tsarki sosai ya layin sa ya nade ya sa a fata ya sa aljihu to za a ba shi ladan kullum ina karanta ta ne addan sai shi tana daraja sosai sai ta nuna an mutuna kan sata ana ba karama dubu ɗaya ɗari biyu ɗari shida a duniya ɗari shida a lahira ɗari shida a duniya ɗari shida a lahira mutuna kan sata kullum ga kuma sauƙi in kuma baka da ikon kana sana kullum ka sai ka ka sa a maka layanka ka sa a fata sa a jiyu da ka fata a yau to wannan baka ladan ka karanta ta amma wala aminu junubun ne jaraba ka sa layan a jiyun nan da jaraba ba da ta kike wanka wannan sai ka sa idan mun magana a kan shi al-marid ma yar ma yar bil wurdi ila ya kadira mara lafiya an ba shi zabi akan lazumin safi da lazumin yamma da wajifa da yin jama'a in ya samu lokaci ya ga zai iya yi sai ya yi in ya ga zai iya ba an ya fi miki mu koyawar shi ba zai rama ba in dai ciwon ya tsari ba zai iya lazumin ba ba iya wasu ba su da suke wajen mu amma ba ba iya ba ma ko ila su lokacin ko shi da yin gajiya ko sai bai ba kai ai na gaji ne wallahi a tuwa na sai karama ashi lafiya dai wanda yasa su bari iya ba na sai an ba shi zaɓi in yayi ya dole alhamdulillah in kuma yi ba ta faɗa kai sai na sai na ɗari sha ɗaya ala mashayihu hubbalullahi adullahu lalli mata masu mata masu kabin naja mushe wannan ijiyoyi tsakanin tsakanin tsakanin bayan Allah da Allah su shehunnai shehunnai na gari na Allah igiyoyi ne tsakanin bayan Allah da Allah wato shi wannan muridi shehu zai kama shi tsani shi zuwa ga Allah shi zai gaya maka ya ake bauta Allah ya ake tauhidi ya ake sallah ya ake azumi ya ake zakka ya ake hajji ya ake sauran ibadu ko su shehunnai igiyoyi ne su kamar tsani tsakanin bayan Allah da Allah sai magana akan mamaci wanda ya mutu dan dan dari da shaɗe kenan shi gani ce da zalanu almayyit la taqrabu almalakatu malam yubsal duk wanda ya rasu to malakurama suka nesa da shi ba sa zuwa kusa da shi don a sai mishi wanka mutum mishi wanka sai su dawo wai zalam yusalli alaiha ta tambi alaiha ta ashara sa'atan lam sal alaihi almalakatu in aka ce mutum ya rasu musulmi aka ije shi ba an sallah ba har ga awa goma sha biyu to iya da suka taru malakul rahama ba su wajen wannan sallan ba in dai janaza ta kai awa goma sha biyu to malakul rahama ba su sallan wannan mutumin ba amma ba ta kai awa sha biyu ba to malakul rahama za a sallan an gane to da ta magana da kitabun mutiyar su a kai shi da wuri a kai shi da wuri a kai shi da wuri idan kuma wa idza jaba alayhi arba'atu wa shuruna sa'ata wa lam salla alayhi buddila in kuma har mutum ya mace kai awa 24 ba an sallah ba idan kito shi mamacin da a mutum yake ruka da zaka mila lafirin tibi sai ita zaka kai can wani waje ku shi jikin wannan mamacin gaba daya wannan gawan ta dauka sai wani waje sai a zo da wani da ta cikin zon dunan musali ba a shi an kira sunan wanda ake sa sallatan an kuɗa ko wani an sa shi a wajen dan ɗaya isa ake cewa in yi din a yi sallah da wuri amma idan a jira sai bayan kwana kaza sai idan saboda jama'a suka taru a yana da jama'a a nesa a yan san mutane ya san manyan mutane a garuruwa ina bishirin ne ba a yi gari aiki ba gyara yi to a dabu da yake zai gari kawai sai ki kawai in yanzu ko kuma da ba ku shi da da muku samu ba su suka da addu'a sai Allah ya gafara mhm dukkan kul huwa Allah misali fata daya kul huwa Allah sha daya ayatu kursi goma fata fati goma ina kan wannan Allah ya samu gafara fata daya kul huwa Allah sha daya ayatu kursi goma fata fati goma balle kuma hayala na kafa dubu saba'in la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha dubu saba'in to da ni in daga musulmi wannan ko yana wuce za a fito in dai sai ya mutu musulmi ne kan sai Allah ko ana sa azawa ne Allah zai gafara kaji in mamaci ya mutu mulakura ma suna nesa da shi ya musu wanka ana hauka za su dawo suna ku tare da shi amma idan ya kai awa goma sha biyu da mutuwa ba ni sallah ba to yana nan da sallan amma kuma gura ma ba su yi ba ba su a jiki amma in awa ashirin da hudu shi kashi ma sai samu sallan ba sannan shi za a yi a kai san wani wani jima ba su ɗauke shi ko na mugudan ne kuma annabi ya ce duk wani ya rasu a gaggauta a gaggauta a gaggauta ko kuma kun jinkirta kun jinkirta kun jinkirta to magana gudan Allah wani dauka Allah shi ne kuma annabi ne ko magana ku na annabi hmm sai da dogan dari da ta uku shi zan kita umri ma shirkul basmalata mutasilatan bil fatihati la tusalati wa la tijaha illa jidul warid bi fadliha al muqaddas bil yamin ذكر الكافي في القرآن وفي تفسير روح البيان وفي الأسرار yace ni ba ina da rai ba zan taba farin hada basmala da fatiha ba ko a sallah ko a wajen sallah in za ka sallah yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin shine ta zuwa shirjan ko kai da alheri amma kaji mutum malami san wani dari ka kuma wai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wai wai basmala makaruhi ne basmala sallah makaruhi ne amma ko ina halatta kai basmala ko ina halatta in zaka tafi kai basmala in zaka tafi kai basmala zaka fada kai basmala zaka tashi kai basmala qur'ani ko wani sura an kawo basmala amma kai zaka ce wai zo kun zo kun zo sallah ka ai basmala shi na kace shi da gani ke cewa ni mutum yana da rai ko a sallah ko a wajen sallah ba zan fada basmala da fatiha ba ko da kitan da yazo sallah ne daraja kuma kuma da yawan rakoyi wanda sai na abubakar ya rantse sai na aliyu ya rantse a sai na aliyu ya rantse sai na abubakar ya rantse sai na suna salama na salama shafi ya rantse jibril ya rantse mika'il ya rantse israfil ya rantse azra'il ya rantse israfil ya rantse ce billahi allazi la ilaha illa huwa allah ce fadu izzati wa jalali wa zuhri wa karami wa sa'i na rantse da girma na na rantse da buwana da bakana duk wanda ya fatiha tare da basmala a haɗe ne alƙawari zunuban shi gaba daya na gafarta mishi kuma ba zan mishi azaba da wuta ba ba zan kona jikin shi da wuta ba ba zan kona hannun shi da wuta ba kuma wayar ayin tsawon al-anbiya wal awliya zan ma kira shi gana da shi tambar gana da annabawa da manzanni da waliyai biya fasalar fata ita kadai fitai ne minan nari fasalar fata kadai kafa daya fitai ne minan nari fitai ne minan nari amma su malamai sun ce makaruhi ne kuji ma malik da nan suka ce ismawi ma wa malikin al-ibahat ma malik ya ce halatta ne sunna ne da ce sunna da fatiha ma malik da nan ismawi ya ce sunna ne sannan wa ibn maslama ta annaha mandubat ya ce ma mutafiya ne ibn maslama wa ibn nafi wujuba ibn nafi ya ce wajibi ne wajibi ne wajibi ne to malamai guda hudu kuma shi har da imam malik gaba daya wannan ya ce sunna ne wannan ya ce wajibi wannan ya ce mustafi ne dai kuma su malamai ya ce maka ruhi ne kuma da shugaban da shi da maliku wani shugaban wani eh da shi imam malik wani ne shugaba imam malik shi da shugaba ya ce sunna ne annabi yayi to wani kuma sai da kuma wani maka ruhi ne mm ko ba umar kuma ruhi kuma abin da ba shi da maka ruhi ba wai duk da jiya sunna ne maka ruhi ba wa in din ka kula da shi duk wanda ya basmala da fati a sallah shine mai sallah amma duk wanda ya fata ba basmala bai da sallah to shine makaruhi ne kuka bai fatiha da basmala ma'ana ka fata makaruhi ne kawai sai in ka da guna ka kurta sai kai imani duk wanda sallah basmala da fatiha hada ta shi ke da sallah ko duk wanda ya sallah da fatiha ba basmala bai da sallah to shine wanda ya basmalan da fatan shi ne makaruhi shi ne makaruhi amma wasu sun daga kuma kawai da fatan kawai tiya ne ko makaruhi ga maka ya tsin ne duk wanda san fatan shi ne sallah wani kuma yin sallah ba fata ba ba sallah shi ne wani sallah ba ba da fata shi ne sallah wani kuma sallah fata ba ba sallah zai da sallah kai da haka ne to ga din ko ga da ne shi ne ga ta jin makaruhi eh wanda ya fi ne biya ta bai kenan shi ne ganin ba zai biya kan ba makaruhi ne biya ta ila haka kenan ko jirgin da ce ni dai inda ina da rai mutuwa ko na fashe a ko a duniya ko a lahira ni dai ba zan bar fasala da fata ba ni dai ba zan bar fasala da fata ba a cikin sallah da wajen sallah sai wani wani tom da yi da sha hudu sai da yake ustaz ahlul baiti yuzlaku bihum masalat ahlul batai qala lahum i'malu ma shi'tum qad kafartu lakum wa amma ahlul tawfiq minhum فلا يلحقهم غيرهم وذا مطمع الكافي kirjani su ustaz al-baiti masu sabuwa cikin al-baiti wanda ustaz masu sharifai wanda su su ba su da karatu kuma suna yawan sako suna aikin jahilci na aikin wuta a cikin musulmi al-badar ana shiga da su ne martaba mutanen badar mutanen badar Allah ya tsima ma fi dai to aka da lokaci to mu gafara sabban da je badar an ce tun da su sun je yakin badar kawai tun da yakin badar kadai shi kana gurin fa daga nan duk abin da zai zunubai an gafarta musu ba ma za a musu wannan nan shiga wuta ba an ya fito an baka aljanna ko da ne in ji yakin badar Allah badar ba fili da mawutan ba badar fili ne ni wannan jodan na gani fili ne fili ne to su je yaki na wannan yaki a cikin musu gafara daga ranan an ba su tam an ba su cikin aljanna har ma wani sahabi ya laifi sabai masu faɗa sai da sahaba har man tani ya jaƙin badar sahabi zai bar annabi sabai masu faɗa sai sai sahaba kuma ta ya jaƙin badar Allah zai malu masu ido ko aka da ku ne mu gafara gaba daya to in dai wanda zai je filin badar ya ya samu tafsirin shiga aljanna zunuban shi na gaba bi hana shi shiga aljanna ba ya kuma wanda ya fito daga cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sharifi duk da yin sabo da suka shi kuma yan kona shi kina shi akalla masu sabo su da sai akalla su ana shigar da su ne masaban mutanen fada Allah yana ce musu ku ayyuka ku ke so ne mu gafara ita amma wa amma al tawfiq minhu amma mutane su ji sai ne gafara ku ga ilimi ga kyauta ga fada zamanta ga bin Allah ga koyar da magana sallama ga su ne kuma to wannan fala ya haƙuhum ahad ba wani sai zai yi shi ba wani sai zai yi musu jin annabi ne ga ilimi ga kuɗi ga kyauta ga sada zumunta ga ku bauta ma Allah to wannan ba a san musu in ji tijjani da lalata sai ɗari da sha biyar wani mutum ya zo shi tijjani yaro ga ɗana na magudu shi ya shi wanda kake bani shi zai kushi annabi ma ta sunan qur'ani sanar da shi ilimin qur'ani mu alimu kitabata mu koyar musu rubutu da iya karatu da iya rubutu sannan wa alimu sanatan da iya kibi kan kuma koyar sana'a da rika rayuwa da ita koyar karatu da rubutu da sana'a koyar karatu da rubutu da sana'a karatu rubutu sana'a ka kuke nauyi ki kenan ka kuke nauyi ki kenan sai da nake shaffa'ani Allahu fi asfi ahal asri min yawmi wiladati ila yawm hulul ramsi kuza ta 20 sanata zan alhamdulillah ni an mun baiwa da yawa je ta jani ji an Allah ya bani ceton mutanen zamani na har mutane shekara 80 da ma 20 a baya daga haihuwa na zuwa sha ɗari dan zaman gaba ɗaya Allah bani ceton su Allah bani ceton su Allah bani ceton su gaba ɗaya ƙarin da na mutane ɗari duk musulman zamanin duk musulman zamanin zai ɗari da goma sha bakwai idan kisa adama ya hata ni ala rabata kullu waliyyin lillah lillahi na dama ila nabi suru yace ila muhammad al-gali sai jira sai fi ka da hafa wannan na da zamu da gudun nan idan ta ce wa kowane wali gaba daya tun farko duniya ta ce ya kitaba ya ce ba ka sanin nan gaba ko Allah zai ba wani wali martaba da makami sai da naka a ce Allah bai haka ba kamar yadda Allah ya shirya wani annabi ba annabi ba ba zai ba shi abu da daraja da masaba da mukami kamar nan balle ya ci haka din Allah da shirya zai yi wani wali yake da yanzu wani yaro inna shi baiwa ce to a da larabawa duk dan baiwa da suna ne shi ce wance misali suna misali saude ko misali ta da kawai sun je sun ce wannan dan ban sai shi da jiya ya ce misali saude ne sai ku ce mu kaza kaza kaza bai nan gaba ina ne sai ku ce ya su ai an bai su ai su ba ba sa cin ilmin su inna sai dai su rubuta masa ja wala ko ko wannan sa wannan sa wannan iyaye ne kulkul ne ba mamana mamana innana majiyar to duk wani farko ne shigo da kawai ga tsau kuma ne su saba mu iyaye ba su sunan uwa ga tsau ba su sunan uba ga tsau sai ya zama dole sai wani sunan ka kamar misali za mu kwafi misali wani sunan sunan Usman Idris haka ne wani an bukata ne haliyoyi ne wanzu na mashi haka ce wance an ba ku ce ai wance misali kuma kuma ce ai ina na wance an yi banna bari mutum ai wance ai so da tafi mun gaba kuma ya mashi kuma kenan ji da ji ji da ji da ya hana shi da ji mashi yana yi kul ummi kul ummi kul ummi wata rana jirgin ya zo daga cikin muridan shi sun yi laifi sai shi ma dama shi ce ya ya ma zai ne dole ya fara sayar da su tun da abin ya zama tsiya ta za ta ya wuce har ma ya rantsa daga baya sai mutum da sai sai a ɗibi alkama sai a gaza a je a ka fara rantsuwa yanzu ya dawo ya zo da mutum an salama in yi da ya yi yin kwamfuta ba ya yi ce ba zai yi ba ya rantsa in abin alheri ne sai zan dawo kuma ya ka fara sannan kuma ya bayar da dangane a da abin alheri misali sai na bakar yana da bawa sai ya ce gare shi yana wani da bawa bawan sai ya saba musu mutum ya zo ba na kan goyon bayan masu zaje sai da ita suna ta ta yi da watan yana baka sai bawo shi to na da bai karfi ne ya rantse misali ka ayyuka ba ko ni tun da dai alheri ne ciyarwa sai ka sai da shi ba kuma ya tsaka ta da Allah sai sai ka fara kuma kuma na ciyar da kuma in kai wani rantsuwa ka ce ba ka nan aikin alheri ba kuma kana abin lalle alheri ne Allah yana son ayi annabi na so ayi sun kare da su za ka yi ba su ka fara rantsuwan ka sai da miskinai idan ko azumi kwana uku ko ta fata da miskinai shida a ce da miskinai shida ko ta fata da miskinai goma ce da miskinai goma kai ko ta fata da su ka samu jallabiya guda goma ka ba talakawan ko azumi kwana uku jirgi ka samu riguna ko da jallabiya na kalo sai da wando ko ta zarce ko barga sai da wando duk dai wanda kai ko jallabiya kai ko jallabiyan da wando mutum goma kuma ka fara rantsuwa ko ka ciyar da su a bisa da yamma mutum goma shi ma shi to ka uhu sallama kana ya halitta ala shay'i hayara hayran minhu hayatihi wa kafar anhu an yaminihi to urud kafar salatu asin da zaka fiyar da nabawi ta wasu da sa'i ya ta masaki shi kai ma da na ban shi da bayin ban shi da mutanen nan ba yanzu zaka zaka fitar da tiya uku na mudun nabi siya uku da sulusun sa'i ka kai mutane goma miski da goma ka siyar da su sai da yana siyar da su din sai kuma na tsari da sha biyu zura da yake nan yace ya haru su biye ya yi ya haru da sulusun ya tsada bihi wannan menene ma'anar shi shi da jami'in anhu yana zaune sai ya aka tambaye shi wani mutum ne wani mutum da ya aka ce idan ku jami'in tambaye shi mutum ne yana da dukiyar shi amma kuma da kuma kudin riba ga dukiyar gaban ga kudin ga dukiyar riba daban sai hada gaba daya sai ka kasuwanci da shi to yanzu yana kenan wajen fitar da zakka kuma ya za a yi shi da zawon aiki kaga zakka ne za ta kasa arba'in ne ya ba da daya ko in zakka ne misali miliyan arba'in sai ya ba da miliyan daya zakarar kudin tsarki to wannan kuma ga ziyara da kudin riba ne kudin riba kuma Allah yana kin ta ya ma tsina mata kuma yana ma shirye yaki da mai cin ta ita dukiyar riba to wannan kuma da kake da nan da na riba yana juyawa yana kuma yana saka ya zai shi da nake ya harji sulusu ya harji sulusu wai da dabu sai ka duka kashi uku kashi daya ya tsara da ya kafa da kashi uku kashi ɗaya sadaka ne sun san sun san da shi ke ya kafa da kashi uku kashi ɗaya sadaka ne kashi biyu kuma ya dalil ne girki kaga in miliyan talatin ne sai zai ba da miliyan goma sai za miliyan ishirin ta yi ya fi mutum yayi ya samu ƙarfi a duniya ƙarfi a lafiya sai na ƙarshe shi da na cewa yusa'u li min barin min nurin yamal qiyamati wa ila da munadin hatta mu kullu man bil mu'ibi ya ahlal mu'ibi hadha imamukum allazi kuntum tastamiduna min hujjati dar dunya min yusura minkum sai za a samu wani mumbari da ta jama zan hau ga ga kujeran sallama mumbari shi kuma ganawa wajen annabi sallama daban wajen na daban ana cewa hadha imamukum wannan shi ne shugaban gaba daya annabi sallama wa hadha ummintukum wannan kuma shine wani shugaban wali da faɗi ne ba da madadi ana ana nan shi tsani lokacin yana kan kujerar martabanci yana haske yana kokari yana kirkiri ranan yana kan kujerar yana kan kujerar da hatul wilayat hatul awliya qudbul aqdab wa qudbul afrad wa qudbul agwar wa qudbul awtar ne maqamin hatam ne maqamin katam ne maqamin ama'anan a'aman zakakat wanda sai a ranar za a ƙara ganta da shi su yanyi amma a nan duniya fa ma samma a ƙaɗabun wa farkon wanda ya sahun wa kullu waliyin wurkun hakan ƙuduwa ya fa ma samma a ƙaɗabun wa farkon wanda ya sahun wa kullu waliyin wurkun hakan ƙuduwa ya duk wasu ƙudubai da duk wasu afiradu da duk wasu ahayayi dukkan waliyai su suna ƙasar shi dukkan waliyai rukaba'u muqaba'u mujaba'u autadu abdalu afaradu ahyaru rijal al-kaydi rijal wadahati rijal al-kumali تجد رفرتي رجل الفرده متحيل بالقلب ونسب القلب رجال التعب المعي رجال رجال المعارف الأولى تجد رفرتي متفرون بالقلب مفاتيح الكنوز عباد قراء جهاد أحباب أغنى ثمرة بدلاء قبلاء نقباء نجباء أوتاد أبدال أدلاء أدوات خواتم جماع النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة ليلة الفاتحة goma ko fara da fatiha bakwai fatiha daya ka fatiha bakwai a jiya ga kudu da makatun fatiha daya ka fatiha bakwai وزن تعرفك ومن كلماتك وما بلغ المقاتك من العالمين مقارفاتك وصدفاتك يا أهم سأكون هل أنيكم ويا أهم لفتكم هل رأينكم ويا دم أهو حق سمره مهرم ويا كنا كفن أهو مهرم ويا أشم وجه كشم ويا أبجم مزاحم مزاح لله ويا أشمه كخللا ويا أمثل هذا المهدنين ويا أمد الجبل من يهدر يشكر ذريا شكر ديشن ويا أهو ويا أهو ما هو أهل لفو ويا أشمه أهل دوزتك يا جلد دموت الله الله على لها جام فقل لله فقد جم جم هم جم هم كما هيكون فقد تنسلم هل أشم هل أشم هل دالاه دك سبلاه سجلاه جم هدلاه هل ما هميسن هل ما فرقاسن خلق سهي تيسن أهماليك بيجيسن هيدر ماليسن ويا كمشل أزن شاهد مرانك الله الجبار دم لهوان رباني يتي أنت يا نور السمي الله كن فيكون يا شيخ سم a ka'ai malabai da bakahu ya dan maza ya shaɗe ku shi ka halala ku ya ahqalu afuku ya san sahin shamahi ya hala maka mahazal makul ya hala haysa hadisi muku kasa ya tabaladin habaladin hadasi ya abata mun hadasi daladashi ya ahlalla ya halan halalu bidishi ya uhalalla na halan halalu bidishi ya shi da tadbishi shi da tadbishi hasa mala da alashin ma sama mala da alashin kaje fa zama hu hamahu lama mulilla mahamai hamadamadu da hahu ahu mahu shabagar Allah ku ci ta ku ta ku shahalu hasan nama shi kashi ka harfa ishi aka maka hulun a hulun kashi da talaka na ka shahu handar da kashin handarin ahamun ka kashi ka kun halu yafsi Allah ilahi illa Allah jalla da ta da wurin hash duka biya iya Allah dan da ka halaka shi dan Allah ya hajjahum Allah musallim barik la sayyidina maulana muhammadin الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدرهم دار العظيم آئن لول ياين مانن فيه قاتل دوتل فيه كلال بسمح علور حميد القوم تصل لنا صلاة ربنا بها إيا آمين السلام عليك يا سلام عليك الجميع السلام عليك يا أيها القلب المكتوم السلام عليك يا أيها البرزخ المحتوم السلام عليك يا سلام عليك الجميع يا سلام عليك الجميع أجلسنا وأدركنا وأجلسنا بفرصة يا شيخنا عمر التجاني فانظر إلينا الله مرقيك فانظر شيخنا عمر التجاني رسل عنهم لكم الله قارع من فإن شيخنا عمر التجاني رسل عنهم الله قارع من أبطن شيخ التجاني الله برم سرين شيخ التجاني الله برم سرين شيخ التجاني الله برم سرين شيخ التجاني الله برم سرين شيخ التجاني الله قارع من فإن شيخ إبراهيم الله قارع من أبطن شيخ إبراهيم الله قارع من أبطن شيخ إبراهيم رجل عنهم الله قارع من أبطن شيخ إبراهيم الله قارع من أبطن al'amma fatan dukkan muridan Ibrahim ya fadal anhu dukkan sunan muqaddamai dukkan al'amma fatan su Allah ya kara mana fatan shi Allah Abubakar Atiku Talka fadal anhu da shi Allah Abubakar Sarin Bai da shi Umar Ture da shi Usman Jai da shi Imam Ali Sisi fadal anhu da shi Imam Hassan Sisi fadal anhu da shi Ibrahim Fal da shi Hassan Bin Allah da martaba gaba daya dan darajar shi na da ya fadal anhu ba sanin shi dan zai dan baɗin shi dan da shi Ahmad Tijani da anhu dan zahiri shi dan fadin ne dan alfarman shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zahiri dan fadin ne Allah kara mana sai annabi Muhammadu Allah kara mana albarka annabi Muhammadu Allah karama da annabi sallama a duniyar lahira Allah gafarta mana zanuban mu Allah gafarta mana kurakuran mu Allah gafarta mana zanuban mu Allah gafarta mana kurakuran mu Allah gafarta mana zanuban mu Allah gafarta mana kurakuran mu Allah ka dukan iyayen mu Allah ka dukan iyayen mu Allah ka dukan iyayen mu da kakanninmu da kannunmu da yayyinmu da abokanmu da malamanmu da masoyanmu da makotanmu da mu kama duka Allah ka mana gafara Allah ka yafe mana Allah ka girma mu Allah ka dauka mu Allah ka fifita mu Allah ka zabe mu Allah ka ba mu yardan da ba wuce bayan ta Allah ka ba mu wadatan ba talauci bayan Allah ka ba mu farin cikin da ba bakin ciki bayan Allah ka ba mu farin jinin ba bakin jini bayan Allah ka ba mu duniya Allah ka ba mu lahira Allah ka ba mu Allah ka ba mu lahira Allah ba mu Allah ba mu lahira Allah ba mu duniya a hannun mu na dama mu dinga ciyar da al'umma mu dinga hidima cikin sha'anin annabi Muhammad kuma Allah ka ce duka mu da cikin sai annabi sallama Allah ka dinga daga darajar mu Allah ka dinga daga darajar mu Allah ka dinga daga darajar mu Allah ka dinga daga darajar mu Allah ka dinga daga darajar mu Allah ka dinga daga darajar mu Allah ka dinga daga darajar mu Allah ka girma mu Allah ka ba mu manyan kudade Allah ka ba mu manyan gidaje Allah ka ba mu komai alhairi na duniya Allah ka ba mu alhairi gaba ɗaya na lahira gaba ɗaya mun samu suna da jami'a suna da shi Ibrahim alhamdulillah mun ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun duka wannan neman ƙari na ce ko ma'ana neman ƙari ko da da ilima alƙalamin ilimi gaba ɗaya da kusanci da martaba da ɗaukaka Allah ka biya bukatunmu Allah ka biya bukatun masu neman adda a wajenmu Allah ka biya bukatunmu Allah ka biya bukatun masu neman adda a wajenmu Allah ka biya bukatunmu Allah ka biya bukatun masu neman adda a wajenmu wanda suke neman fasi Allah ka huda musu masu damuwa Allah ka yaye musu duk Allah ka yi mana gaba ɗaya Allah ka yi mana gaba ɗaya Allah ka yi mana gaba ɗaya sannan ƙasa namu Allah ba mu cikakken lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki wannan ƙasa namu musa da duka shi musulmai gaba ɗaya da duniya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki garin mu Zaria da jihar mu Jihar Kaduna ƙasar mu Najeriya da kowane jiha na Najeriya da ƙasashen musulunci inda duk ba kwanciyar hankali Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar da gaban arziki marasu mata Allah ba su mata na gari masu aure Allah ba su haihuwa na gari talakawa Allah ka fita musu marika da Allah ba su basira da gara sun amince kuma da Allah ƙara musu basira dole ne mun wani kada na alhairi Allah dan darajar wannan rana dan darajar wannan zama dan wannan sirri dan wannan zama dan wannan sirri dan wannan zama dan wannan sirri dan wannan zama dan wannan sirri dan wannan zama Allah ka shafa katumu gaba daya Allah ka shafa katumu gaba daya Allah ka shafa katumu garin zama ko sirri ne shi sa shi da cewa kowa kowa ya tun da har ya haɗu ko ana jiran ai ruwa tun da tun da ya haɗu kuma za a yi kuma amma na libin insha Allah Allah ka zama alkhairi ka zama alkhairi Allah ka shafa katumu gaba daya Allah ka shafa katumu gaba daya Allah ka biya bukatun mu gaba daya Allah ka sa mu farin ciki da rayuwar mu Allah maimaita mana Allah maimaita mana Allah maimaita mana wadanda suka kai da su bara bana ba su ka da fati ka auku zuwa gare su ka da fati ka fa auku dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatima wa ghalib al khatim lima tabaqa nasr al hadi lakna lakna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatima wa ghalib al khatim lima tabaqa nasr al hadi lakna والحاكم لما سبق ناصر الحديث الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق عند العزيز daga nan ne da ni alƙalin ladan wa gaisu amma la abba da zuba da muka yi da Usman hayar da gidaji da sauran su da rika suna da yawa kan kawo kuwa da kowa daga Allah ya ƙara kabarin su a ƙara musu kudanci su zai suna hutawa ne ba wai suna cikin wahala bane mu ne muke cikin damuwa saboda mu da mu suna cikin suna hutawa ne ba ka jin mutane ta jami'a ne annabi zai zo waje to bashir ba nan ya ga bashir da nan ba ga shi da shi ai ga kai na kai ne mai gurin Allah ba mu dace Allah mai ta mana wannan sirri na bayar ko kuma da shi na su ka fatin din nan duk da kuma mallaka bai mallaka wani kuma mallaka nan izini kana ji daga annabi ne musamman wannan zamani bala'i iri iri annoba iri iri sharuta iri iri kiza na fura ita don ta amfana da kuma ta amfane ka sirri ne ba dan kadan ba kana ji annabi ya bayar da shi ya ba sabon shi Abdullah bin Mas'ud da abin da ya faɗa ya ba Salman bin Farisi da abin da ya faɗa Abdullah bin Mas'ud ce mutai karanta zamu da zarar da zarar sala Salman bin Farisi annabi ce shi mutai karanta Salman ce ina so na yi zunubai da a baya ina so ka ba abin da kanka an gafa zunubai kuma ina son tsawon rai ban san mutuwa da wani kuma so kuma dawon kini ma wanda da Allah ya ba ko wani kada ke saba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ma Salman bin Farisi da layin ta gurin ka fita kudu aka dinin take shi zalai gaba daya da falle ji ne domin ne abin shi gaba daya ko nan hadini san addu'a ayin qur'ani to da Allah ya kai ko ka kauta kauta wani abin da ba kauta wani falle ji kauta wani rubutu kai fita kudu ko guda nawa ne dai kai layin ka za aljihu amma zaka je bayi dai ka tare in ba fata in ko da fata ba ko in da fata ba ko in ka sa fata ya ji sirri ne wallahi ba da kadan ba kana ji ma suka ce manya-manyan waliyai sun fi dubu hudu a wuta da zan a wasu amfani da shi kudu bala kada wane ke nan sai su gani sai je ma duk manyan waliyai wasiya da shi aka su rike ta shi ka je ma manyan waliyai wasiya da shi sai su gani ya wasiya da shi to yayi ma shagali wasiya shagali ka ga a halan gaibu ne fa mu ba shi mu mu yake mu da ina bin Abdul Hakim yin su wasiya da ita bil isa da hu abu da fadani su wasiya da ita shafka da jilani ya ce ayi cewa ne ga ji duk da bai fiye da dubu hudu har ma ga sai ma Allah ma zai baka dama haduwa da wannan sabdin ma kuma ce in mutanen kan mai da kasa da dubu sun mutiyan gane Allah zai baka nasara a kan ba mu kana bayan ka ya ma annabi da magana kuna wani wasa da magana annabi kuma wanda man ka Allah ba shi ko wanda ke ka Allah ya hana shi kuma sallama ko wani da ke ka Allah ya hana shi Allah hana shi mallaka abinda annabi zai magana akan baka san da shi ba rigirigi bala'i kan ta kuma da rawa kuma ba san da su ba a hanya wani iri ne kaji kazafi zikin ga sunan ga farrajoji in kan ga hanya da take ga ko ina ma ko ne ba ga ma da ne yanzu sai Allah ya yi mu Allah ka tafi tun Allah ka tafi tun Allah ka tafi tun sai ne man shi maka mun na iyayen mu ne ne shi mutan so nan na mun ku fa kuma da shi ilu ya fi kuma da ligar agogo ligar agogo dan malam ilimi kuma da shi da shi malam ilimi to shi malam mu gyara gobe baban mu shiga mana to lada kan su wannan sirrin shehi ne da kan tsawon nan san gobara din nan san gobara ko na sai na san gobara sun san gobara ba akwai wani shehi a lokacin san gobara ga bani shi wani shehi a lokacin shi kan su wannan sirrin kina ganin ya kura haraji yake ba kaza da ya karan shi kai wani ake kaɗan min ka su goma yi su mara fara mani kakan su baban bayi kakan baban bayi ko su malam yaro su kakan su su malam ya abu su malam abdurrahman abdurrahman a ɗan suna shi shi ne mazur bukata sai ya kawai sai kawai kwana uku kwana uku kawai in ya kasance ko kwana uku ko ya haka daga kwana uku daga an bayi sirrin shi sai yana ganin ya ƙura abin da faɗa na hariya su zo min ka musu goma to na iya mana san da kakannin ba wani yanzu bane ka ku ɗauka ku arhani ka ku yi libanci a littafi sai ka tafi tsohuwar littafi ne ba ne yanzu bane da ni mugu ne zan baku ba tun irin wani tare kan sa a samu alhairai ne wani ba zai zuwa gaba na sai ba shi wani abu ba na sirri saboda farjini ko nauyi ko yana ganin shi bai da komai zan ga fitin haka daga ma daga aha kamun ba san daraja shi ba ba kuma ban sani bane wallahi ma na fi ka sani da ni na san babana wani san ya yake kai ba ka san shi ba kai ne ka sani inda baka mutum daga babana to kawai rantsuwa ne shugabanta ana samu dace haka shi da ne aka shi Ibrahim ne suka wada abu eh shi Ibrahim ne ya tawo ma kad an kullun da mutaki in ka ji an ce shi Ibrahim ba da kaza ko ka dawo ma kawai rike kawai wa ma kad an kullun da mutaki Allah samu dace Allah ka taimake mu saboda karamin zuwa tijani da Allah ka tafi da tun Allah ka tafi da tun Allah ka tafi da tun Allah ka ba mu alhairan da lahira Allah ta saka da lahira alfarman shugaban mu annabi sallama wanda ruwan sama ya yasa gida ta saka zuzufe ko daki suka fadi ko nan waje yanke fadi duka Allah ka mai musu da shi wanda sarku kuma Allah musu gafara Allah sarra da annabi sallama wanda kuma da mu san kuma Allah Allah ya gaba daya alƙari ya mu alƙarin wannan lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki ko Allah buɗa mu gaba daya Allah ka buɗa mana Allah ka buɗa mana Allah ka buɗa mana Allah ka buɗa mana Allah ka buɗa mana Allah ka buɗa mana Allah ka buɗa mana kafin jina mu da tijani da sananhu Allah ka buɗa mana Allah ka buɗa mana Allah ka buɗa mana wannan sirrin da kuke ne yau wallahi ko ni kullu sai na karanta ta wannan sirrin wallahi ko ni kullu sai na ta ka duba shekaru na kuwa daga da zuwa yanzu har yanzu ban gamsu ban wadatar cewa ban karanta ta ba har yanzu ban gamsu ban wadatar cewa ban karanta ta ba ko yau wallahi na biya ta kuma gobe ma haka insha Allah kuma har idan masha Allah sirri ne bai girma bakan kaɗan ba Allah ya sirri na tuku wallahi wallahi ni kana ina biyawa ka ku san ina da kullaye in lissafi ne fara yin ashirin ba ko in dai yawa ne da mutum wata da kullu suna biya ta wallahi wallahi ina da wata bakaramin uzuri ne ta so ya sa ban biya ta zuwa an samu dace ana taimake mu arziki ne ga nan zuwa lahira gaba ɗaya da mutum so tijjani shi da kanshi har ta ke ba da wasiya ga manyan waliyai shi kuma annabi ya ba shi san ɗari rigirigi yin ana taimake mu ana ka tafi katun kowa dai da abin da nufi ya sani na damuwa da Allah ka yaye mana kafin kuma daga mana neman alheri Allah ka bamu masu na da'a zama Allah ka buɗa musu ƴan kasuwa cikin Allah ka buɗa musu masana'anta ko a sanar Allah ka buɗa miki a sanar sana mata tijjani da bilanhu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا